إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال تعالى ومن يعمل سوءا أم, أم أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وبالاستغفار يحصل للإنسان المتاع الدنيا الحسن في الدنيا بكل معاني هذه الكلمات من التمتع بكل ما يسمى حسنا من أمتعة الدنيا المشروعة يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وبالاستغفار تدعو الملائكة وأكبر ملائكة وأفضلهم عند الله وهم حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وبالاستغفار أيضا أيها الناس تلهج ألسنة المتقين وعباد الله الصالحين آناء الليل وأطراف النهار وعند وعند هجعة العيون يقول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالاستغفار وبالأسهار هم يستغفرون عباد الله والاستغفار صفة رئيسة للراسخين في العلم والإيمان وقد وعد الله لنا خمس صفات في أولئك ومنها الاستغفار في أفضل الأوقات للمناجات قال الله تبارك وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار فالاستغفار ذو مكانة عظيمة في ديننا الإسلامية وهو يطلب في كل وقت وحين عباد الله من ثمرات الاستغفار الاستغفار من ثمراته غفران الذنوب ومن اعترف بذنبه غفر له ثانيا رضا الله ومحبته فالاستغفار من الأمور المهمة التي يستجلب بها العبد رضا الله ومحبته سبحانه ثالثا رحمة الله جل وعلا قال تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون رابعا رفع العذاب فالاستغفار من أهم موجبات رفع العذاب قال الله تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون خامسا الخير الكثير والبركة الكثيرة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ثالثا جلاء القلوب والاستغفار يمحو الظلم وأثر الظلم فيجعل القلب مما علق به من أجرام الذنوب والمعاصي سابعا الاستغفار حاجة للعبد الدائمة وهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال في الف- في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية ثامنا عباد الله الهلم والأناء والنطق بالحق فمن يحب أن يعامله الله بالحلم فينبغي أن يتحلى به أي الاستغفار فالاستغفار يجعل العبد يعتاد على الحلم والأناء ويستقيم اللسان به ويعتاد النطق الحق والبيان الحق تاسعا كثرة العبادة والزهد في الدنيا فالاستغفار يحتاج إلى ندم وتوبة وهو يتطلب منه أن يكثر من العبادات يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عاشرا تكثير السيئات ورفع الدرجات قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هادية عشر عباد الله أنه سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين كما ذكر ذلك الله في سورة نوح وقال أيضا في سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ثانية عشر أنه سبب لحصول القوة والبدن ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ثالثة عشر أنه سبب لدفع المصائب مصائب ورفع البلاء فالمصائب في كثير من الأحيان سببها الذنوب والمعاصي يقول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول أيضا ويقول أيضا وبلوناهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال أيضا وإذ قلنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم ذنوبكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نعوذ بالله من عذاب الله عاشرا عباد الله الاستغفار يجلب رحمة الله سبحانه وتعالى وعدم عذابه يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da dukkan yabo da jinjina da kirari da jinjina da kirari da kambamawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah da ya kare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu muna roƙon Allah da ya lullube mu da garin rahamashi ya barbaɗe mu da garin rahamashi idan ba a manta ba wannan hutuba ce ta hudu daga cikin jerin giyar hutubobin da muka yi musu take da illatu dhunubi wa fawaidul istighfari illatu dhunub wa fawaidul istighfar wato illoli da matsalolin da ke cikin yawan zunubi da saƙo da baɗala da iskanci da shegantaka da kuma fa'idojin da ke cikin tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah tare da godo da kamun kafa gare shi mun yi khutuba guda uku wannan ita ce ta hudu insha Allah ta'ala malamai suka ce daga cikin fa'idar tuba da istighfari shi da Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya yi laifi sai ya zo ya nemi tuba kuma ya tuba Allah maɗaukakin sarki zai karɓa kuma zai yafe mishi yana daga cikin fa'idarsa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul nisa'i aya ta 64 yace walau annahum in zalamu anfusahum da a ce lokacin da suka zalunci kawunan su din nan ja'uka fastaghfirullaha sai suka zo maka suka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul kuma annabi ya nema musu gafara a gurin Allah lawajidullaha tawwabar rahima Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa da sun same mu masu yawan gafara ko masu yawan rahama masu karɓar tuba wannan shi yake nuna mana ashe bari kai wa kanka yayin da kake ganin Allah ba zai taurare ka ba idan ka zo ka koma gare shi ka munana wa Allah zato Allah shele yake talla yake musu na neman gafara to da a ce lokacin da suka yi ba daidai ba za su zo gurinka su ce suna neman in yafe musu kuma kai ma ka nema musu gafara Allah ya ce wallahi da sun same ni ni mai yawan gafara ne kuma mai yawan karɓar tuba ne mai yawan rahama ne a cikin suratul nisa'i din da aya ta 101 Allah 110 Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'mal su'an duk mutumin da ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko kuma ya zalunci kansa sun ma yastaghfirillah kuma daga ƙarhe ya zo ya nemi tuba ya istighfari ya ji dillah gafurar rahima Allah ya ce wallahi sai ya sami mai yawan gafara mai yawan rahama dan haka malamai suka ce da wannan istighfarin ne yake faruwa ga bawa duk wani daɗi na duniya da daɗin lahira da dukkanin irin ma'anar jin daɗin duniya da dukkanin irin ma'anar jin daɗin lahira domin al-imam ibn al-qayyim da wasu malamai sun ce akwai aljannar duniya akwai aljannar lahira aljannar duniya shine zama cikin bautar Allah da zama cikin barin aikin sa'o da watsar da su wallahi mutumin da ya runguma Allah to yana cikin aljannar duniya domin duk wani tashin hankali da ɗan adam ke fama da shi wallahi shi ba zai fama da shi ba sai dai na jarrabawa wanda kuma wannan an yi wa annabawa ma kuma su ne ƙarshen masu biyayya ga Allah amma in dai kwanciyar hankali ne da nutsuwa wallahi duk mutumin da ya runguma Allah to ya gama samun kwanciyar hankali da nutsuwa kamar yadda malamai suka ainihin wato bayyana da haka malamai suka ce jin daɗi na ƙarshe da alheri na ƙarshe duniyan nan da lahira wato yana faruwa ta hanyar istighfari idan mutum yana istighfari yana yawan istighfari to zai tsinci kansa cikin wannan Allah madaukakin sarki ya kaɗa mana a cikin suratul hud aya ta ainihin wato uku yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku ainihin wato yi istighfari ga Allah ku tuba gare shi Allah ya ce yumati'ukum mata'an hasana Allah zai jiyar da ku dadi mai kyau kaji dadin ma mai kyau mata'an hasana Allah ya ce zan muku jin dadi jin dadin ma mai kyau shi kansa jin dadin mai kyau ne kuma a yi maka jin dadi mai kyau ila ajalin musamma zan muku wannan jin dadi zuwa ga wani lokaci da muka sanya wa wato lokaci wato na mutuwarku ko na komawarku zuwa ga Allah sannan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu in kun zo lahira kuma na bawa kowa falalar da ne masa alkawari Allah ya ce amma wa in tatawallau in kuka juya mun baya kuka ki kubu waɗannan sakonni da muke gaya muku akhafu fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir wallahi ina je muku tsoron azaba a rana mafi girma a rana wacce take mai girma ita ce ranar kiyama Allah ce wallahi tallahi in ba ku wannan maganar ba kuka dinga tuba kuna istighfari kuna neman yadda zan zauna da ku lafiya duniya da lahira kuka kauce wannan kuka koma tambele da hayaniya ya ce wallahi ina tsorace muku abin da zai same ku a gobe kiyama malamai suka ce istighfari ya sa mala'iku suna yi wa dan adam addu'a kuma mafi girman mala'iku ma da mafi darajarsu su suke wa dan adam ainihin wato addu'a da neman tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu waɗanda suke ɗauke da al'arshin ubangiji da mala'ikun da ke tattare ko gefen wato ainihin wato al'arshin ubangiji yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da godewa ubangiji wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa yastaghfiruna lil ladina amanu waɗannan mala'ikun suna wa duk masu imani istighfari suna nema musu gafara Allah suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai da rahamarka kuma ka yalwaci komai da iliminka ka san komai kuma rahamarka ba ta yi kaɗan wa komai ba in ka ga dama kowa sai ka yafe mara kai masa rahama ka gafarta masa kuma wannan bai rage komai cikin abin da ka mallaka ba ya Allah wannan mala'iku suke yi wa masu imani wannan kirarin saboda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato gafarta musu to sai mala'ikun su cika ta da ce ba sai sun yi wa Allah wannan take he suka ce fagafir lillazina tabu Allah muna roƙonka ka yi wa wanda suka tuba gafara wanda suke tuba suke istighfari Allah muna roƙonka kai musu gafara ka gafarta musu ka yafe musu mala'iku wanda suke rike da al'arshin ubangiji jama'a wa man haulahu da wanda suke gefen wannan guri suke surrounding din wannan guri gaba daya yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da gode ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna imani da Allah wa yastaghfiruna lillazina amanu suna neman gafara wa masu imani me suke cewa suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai ta hanyar rahamarka da hanyar iliminka ka yalwaci komai wajen ilimi ka fi kowa ilimi ka san komai kuma ka fi kowa rahama ka fi kowa faɗin rahama da gafara ka yalwaci komai da rahamarka da gafararka don haka ga roƙon ya Allah bayan wannan kirari da muka yi ma faghfir lillazina tabu Allahumma ja'alna min ta'ibina Allah ka sanya mu cikin masu tuba domin mu samu irin wannan tagomashi da wannan alherin da mala'iku ke nema wa mutane masu tuba masu istighfari faghfir lillazina tabu kayi tuba ka yi gafarawa waɗanda suke tuba a cikin bayan Allah wata ba'u sabila kuma suke bin tafarkinka Allah ka sanya mu cikin masu bin tafarkin Allah da na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu na ƙarshe bayan ka musu rahama ka musu gafara ka karɓi tubansu waƙihim azabar jahim Allah ka tseratar da su daga azabar wutar jahim Allahu akbar wannan mala'iku ne suke roƙa maka kai da kake tuba kai da kake istighfari kai da kake kokarin bin tafarkin Allah to ka ji mala'ikun da suke rike da al'arshin ubangiji suke kewaye da al'arshin ubangiji da waɗanda suke gefen al'arshin ubangiji gaba ɗaya mala'ikun da suke wannan guri suna nema ma gafara suna nema ma rahama kuma suna nema maka tsari daga azabar wutar jahannama Allah ka karɓar sa mana wannan addu'a ta mala'iku malamai suka ce bayan Allah na gari wanda suke masu tsoron Allah salihai to wato bakunansu suna kaduwa harshensu yana lallaga da yawan istighfari ala allailu wa atrafan nahari wato dare da rana Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan cikin suratul zariyati tun daga aya ta 15 har zuwa aya ta 18 subhanahu wata'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai kuma suna cikin maremarin ruwa marmaro na ruwa mabubbugan ruwa mai zaƙi mai daɗi sha mai sanyi mai lafiya ba wanda za ka sha wata cuta ko wata bakteriya ta shige ka ba akhiri na bima atahum rabbuhum suna masu rike da abin da ubangijinsu ya basu Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muhsinina bayan sun karbi ni'imar da Allah ya basu da alherin aljanna da Allah ya basu da falala da Allah ya musu Allah ce saboda dama sun kasance kafin ranar da suka shiga aljanna muhusini na masu kyautata ibada ne ga Allah masu kyautata zamantakewa ne da ubangijinsu ba yan banza ba ne ba lalatattu ba ne ba tambaɗaɗɗu ba ne a'a Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muhsinina kafin dama su shiga aljanna su mutanen arziki ne wallahi ka zama na kirki aljanna ba ta mutanen banza bane wallahi wallahi ka bar aikin sako aljanna ba ta sa- ba ta masu sako bane wallahi ka bar shirka wallahi ka bar luwadi wallahi ki bar malugo wallahi ku bar auren jinsi wallahi ku daina kashe mutane wallahi ku daina shiga kuna kwaci dukiyar mutane a banza wallahi za ka yi asarar lahira za ka yi asarar rahamar Allah wallahi innahum kanu qabla zalika muhsinina abin da yasa ne musu haka ne musu ta goma shi inji Allah yace wallahi dama su a da baya a can duniya muhsinina masu kyautata alaka ne da ubangijinsu innahum kanu qabla zalika muhsinina mutanen arziki ne dama ba mutanen banza ba ne na banza ba shi da ma- mafaka a gurin mu inji Allah Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahjauna irin waɗannan mutanen sun kasance kaɗan ne cikin dare suke kishin gida su yi bacci wa bil ashari hum yastaghfiruna Allahu akbar amma daga lokacin da aka ce al ashar ta yi daidai lokacin da aka ce karfe wato uku ko hudu na dare ya yi daidai lokacin kafin lokacin suhur ko dab da lokacin suhur ko dab da lokacin kiran sallar asuba suna tashi su yi ta istighfari har liman ya kira dan ya kira sallar su fito masallaci haka dabi'a su take mutanen arziki ne a mu'amalarsu da Allah mutanen arziki ne a mu'amalarsu da mutane mutanen arziki ne a mu'amalarsu da zamantakewar yau da gobe Allah ce bayan wannan kuma sun kasance ba sa bacci mai yawa da daddare suna tashi su na filfili su karatun qur'ani su zikirori idan aka ce al-ashar ta yi daidai lokacin suhur su tashi kuma su yi istighfari Allah ka arzuta mu da wannan hali mai kyau na waɗannan bayin Allah malamai suka ce shi dai istighfari siffa ce wacce take ta kololuwa ga waɗanda Allah ya ba su ilimi ba fa wanda ya tara karatu ba a'a tarin karatu fa ba fa shi yake nuna kai na Allah bane ina so ku gane wannan wallahi tarin karatu a wasu lokuta yakan zama wa mutum bala'i ma idan bai a hankali ba abinda ake nufi da ilimi wallahi shine aiki da shi mal ilmu illa al amala bihi abinda ka sani kai kokarin dabbakawa abinda Allah ya hana kai kokari ka hannu abinda Allah ya ce kai kokari kai abinda Allah madaukakin sarki ya kwadaitar na neman romo da tagomashi a same ka cikin masu aikata in kai haka ka zama mai ilimi mala ba ka da bukatar sai kai ta jan aya ka bar masu jasi ta jan aya ka bar masu hadisi ta jan hadisi ka bar Allah kawai abinda suka faɗa ma ka ɗauka kai aiki da shi wallahi kana iya dacewa wasu daga cikinsu ba su dace ba kana iya jefawa ka taɓe wasu daga cikinsu su tefa kuma ya subuce ba su iya taɓewa ba saboda haka wallahi mu- mu daina ruduwa wai idan an yi magana ilimi sai mutum ka ji jikinsa ya mutu ya ce to ai ni ban da ilimi ai ni ban san komai ba ai ni ba da ni ake ba a da kai ake da kai ake idan kana da tauhidi mai kyau kana da ilimi in kana da i- ingantacciyar aqida kana da ilimi in kai mabiyin sunnar annabi muhammadu ne kana da ilimi in dai duk abin da za ka yi sai ka tambayi mai shari'a ta ce kuma za ka yi ƙoƙarin ɗabbakawa kai mai ilimi ne ba jahili ba ne wallahi malamai suka ce siffa ce ta wanda suke da zurfi a cikin ilimi shi yawan istighfari da imani ga Allah sannan Allah maɗaukakin sarki ya tattalin wasu abubuwa guda biyar ga masu irin wannan siffofin a cikin suratu ali imran aya ta goma sha bakwai Allah maɗaukakin sarki ya ce الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسرار الصابرين ما صحقوني والصادقين ما سغسكيا والقانتين ما سميد الأمر سغى الله والمنفقين ما سإنفاقي ما صدقا دكيوتا سيتي والمستغفرين بالأسرار كما سوني ما نيمان غافر الله دي دي لوكا تنصفه الله أكبر da haka suka ce istighfari abu ne wanda yake mai girma a wannan duniya tamu a rayuwar mun nan mutum ya siffantu da wannan istighfari da wannan mas'ala wacce take mai girman gaske wanda wallahi in Allah ya taimake ka ka siffantu da ita to ka jefa ka ta iya kai bawan Allah malamin suka ce daga cikin samaratul istighfar wato ƴaƴan itatuwa masu zaƙi da ake tsinka ga wanda yake istighfari na farko kufranul dhunubi gafarar zunubai mun ambata wannan a baya a ayoyi da yawa faman itarafa bi dhanbihi ghufira la malamai suka ce duk wanda ya yi itirafi da laifinsa sai a yafe masa kana ga ko a kotu idan baka wahalar da kotu ba ana tambayar ka ka aikata wannan laifi ka ce na'am mai girma mai daraja alƙalin alƙalai na aikata na neman sassaucin kotu sai ce to da taron dubu ɗari za a yi ma amma yanzu ka kawo dubu goma sha biyar shikenan kawai saboda baka wahalar da koma ba to haka Allah yana son al-i'tirafu bi dhanbi fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabil sa'ir kai itirafi da cewa kai mai laifi ne ɗaya ne daga cikin hanyoyin nadama da hanyoyin tuba wanda ka ga bai yadda da laifi ba yau sai kake tsammanin zai tuba ya daina amma wanda ya bari ya ce ya yarda ya aikata shi ake tsammanin tuba gare shi da istighfari da haka malamai suka ce wanda duk ya yi itirafi da laifinsa sai a yafe masa abu na biyu yana jawo ridallahi wa mahabbatihi yardar da Allah zai yi wa mutane kai zai yarda da kai inda kai mai istighfari ne da haka yana daga cikin hanyar samun yardar Allah abu na uku tana jawo rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah faɗa a cikin suratul naml aya ta 46 Allah ya ce laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamuna me yasa ba za ku nemi gafara Allah ba in kuka nemi gafara Allah Allah sai ya muku rahama ma'ana ita istighfari tana jawo rahamar ubangiji abu na hudu raf'ul azabi yana ɗauke azaba daga kan bawa yana daga cikin abu mafi girma mai saurin ɗauke azaba kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul anfal aya ta 33 Allah ya ce wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai kasance mai musu azaba ba matukar suna istighfari suna tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyar alkhairul kathir wal barakatul kathira alheri mai yawa yana samun mai istighfari kuma haka albarka mai yawa tana samun mai istighfari ya faɗa a cikin suratul hud ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين idan kuna istighfari Allah ya zan mako muku ruwa mai yawa wanda za ku amfana da shi sannan zan kara muku karfi kan karfi Allah ce kar ku juya mu kuna ainihin wato mutanen banza abu na shida jala'ul qulub yana wanke zuciya istighfari duk wancin da kaga mutum ya tashi haka kawai ya ɓata rai ya tsime da kowa kuma ba wanda ya mar laifi me ke jawo wannan kayi nesa da Allah ne ba ka istighfari wallahi in kana istighfari duk wannan kuncin zaka neme shi ka rasa inda duk aka ganka haba haba wara wara ana gaisawa ana ta abun nan da kai ko da ku akwai abin da yake damun ka Allah ba zai bari bayansa su gane ba saboda kana istighfari ba zai bari ya tozarta ka har wani ya ankara cewa kana cikin wata matsala ba wannan tsakaninka ne da ubangiji kai ta neman yadda zai yaye ma amma in kana istighfari zaka samu wato alhudu kwanciyar hankali wa tumaninatul qalbiyya da nutsuwar zuciya yana jawo wannan haka malamai suka ce yana daga cikin abin da ke jawo zuciya wato ainihin wato nutsuwa sannan al-istighfaru abu na bakwai yana haja ce ta dan adam wacce take da matukar amfani ana buƙatar mutum ya zamanto a cikin halayensa na dare da rana yana ainihin wato yinsa a lokacin da yake wani guri da lokacin da baya nan ya zama ainihin wato yana ainihin wato yawan istighfari kamar yadda malamai suka ce yana ƙara ƙarfin jiki yana ƙara ƙarfin zuciya yana ƙara ƙarfin imani sannan al-istighfaru yana sa haƙuri yana sa nutsuwa yana sa maganar ka ta zamanto mai kyau sannan yana sa harshen kai tsaya kan gaskiya inda duk za a juya ka wallahi ba za a taɓa samun ka kayi nan kayi nan ka bauɗe ka juya nan ka bankare nan kana taiwa mutane kwana-kwana ba idan ka ga mutum yana yawan kwana-kwana cikin al'amarinsa malamai suka ce yayi inesa da istighfari ne saboda zuciyarsa raurawa take bata tsaya guri ɗaya ba tun da zuciyarsa tana raurawa shi ma ba zai tsaya guri ɗaya ba ya dinga tangal-tangal da rayuwarsa da al'ummar al'ummar suke rayuwa da shi amma idan ka ga mutum a nitse in zai yi magana malam dole ka saurare shi saboda tsabar gaskiya idan matsala ta haɗo ka da shi sai dai kai ka gudu amma shi sai an yi gaskiya wallahi malamai suka ce daga cikin abin da ke taimaka ɗan adam ya zama haka akwai yawan istighfari da kuma tuba ga Allah yana jawo wannan abu na tara kasratul ibadatu wa zuhudu fi duniya wato mutum idan yana istighfari zai samu yawan ibada kamar yadda muka faɗa walakin kariha Allahum bi afahum fa sabbatahum wa qila qudu ma alqa'idina Allah da ya tahi magana akan munafukai da masu sako ba sa iya tahi su abun kirki ba sa iya tahi su ibada ba sa iya tahi su wani abun da abun alheri sai Allah ce walakin karihallahum bi'athahu Allah ne ya kyamaci yunkurin su da zaburar su su abun alheri fatabbatahum dan haka Allah ya dankwafe su ya hana su yin kazar-kazar wajen abubuwan addini wanda ka ga baya su kazar-kazar a lokacin harkokin addini ba ruwansa da harkokin addini babban bala'in da ya ja masa shine baya istighfari rena istighfari zuciyarsa zai ji ba zai iya rayuwa ba sai da abubuwan addini ba zai iya mu'amala ba a ce ya gara mu'amalarsa ta wuni kaf babu addini a ciki a ce sati guda ya fara har ya kare ba addini a cikin al'amarinsa wata guda ba zai iya tuna wata harka ta addini da ya je aka dama tare da shi ba wallahi wannan in kaga mutum yana cikin irin wannan halin to rahin istighfari shi yake jawo irin wannan haka idan mutum baya iya ibada ai wancan satin na faɗa muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hana hullailu an yukabidahu wanda yake kyamatar tahi da daddare ya ibada yana ji ba zai iya ba wal mala an yunfiqahu yana tsoron yin sadaka da dukiyarsa in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wal adu an yuqatilahu yana tsoron abokin gaba me zai yi manzo Allah ya ce fal yukfir min qawli la ilaha illa abunna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah manzon Allah ya ce in yana wannan ba zai dinga wahala tahi da ibada da daddare ba ba zai masa wahala ya cire dukiya ya alheri da ita ya taimaki mutane da ita ba ba zai masa wahala wani abokin gaba ya tunkare shi ya zama ragon maza ba ba zai ba zai ba zai jajirce ya tsaya ya ga cewa ya yaki abokin gaba ko na addini ko na rayuwar shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihul jami nambar hadisi na 1221 annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah ku yawaita fadin la hawla wala quwwata illa billah li annaha kanzun min kunuzil jannati annabi muhammad yace domin taska ce daga cikin taskokin aljanna ka ji ta nan iskoman amma ba ruwanka da ita la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna taska ce daga cikin taskokin aljanna in ji annabi muhammad don haka malamai suka ce yawan ibada da ainihin wato bawa zai yi da yawan istighfari yana daga cikin abin da ke karfafa masa ibadarsa istighfari ya karfafa ma ibada ya karfafa ma zuhudun duniya kaga mutane malam duniya kawai suke nema ko ta ina kawai duniya ta samu mutum ya iskanci idan ya samu duniya ya yi luwa idan ya samu duniya ya ta yi lesbian don ta samu duniya ya kashe wani don ya samu duniya yanzu shekaran jiya wani yake gaya min yace ya ji a wani shiri da ake yi a ɗaya daga cikin gidajen rediyon nan wani ya fito yana cewa ba shi da lafiya ne ciwon ido ciwon ido ne ya kama shi an kakkashe kuɗi an je ina an je ina an je ina an je ina bai samu sauki ba maimakon ya samu kuwatu tawakkul billah karfin tawakkali ga Allah amma sai ya fito yana maganganu ko a taimaka mun ko kuma wallahi zan je in kashe kaina zan je in kashe kaina ko a taimaka mun ko kuma zan je in kashe kaina ka duba irin wannan lalacewa da al'umma ta zama ba ka da kuwatu tawakkul ba za ka dogara ga Allah da jarabawa da Allah ya maka ba ba ka san cewa a cikin magabata akwai wanda zai wata da watanni yana kwance a gidansa ba lafiya wani ma bai sani ba annabawan Allah sun yi jinya ba wanda ya san ba su da lafiya Allah kansa kunyar suke yi su ce Allah kawo ka ba suna ga kamar sun yi wa Allah ladabi aka tambaye su me yasa suka ce ai Allah ya fi kowa sanin halin da muke ciki ai roƙonsa ma kamar abin nan ne malamai sun ce wannan kuskure ne roƙon Allah abu ne mai kyau abin nan addu'a abu ne mai kyau ana buƙatar ma a yi Allah ya ce wanda ma baya yi yana girman kai ne innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri amma wannan mun kawo ne dan ka gane bayan Allah na gari su suna ma tunanin cewa su ce ma Allah kawo min kaza kamar sun muna ladabi ne ga Allah amma kai wai baka da tawakkuli kana cewa wai zaka kashe kanka in ba a kawo ma dauki ba kana tsammanin kisan kan da zaka yi din lafiya ce sauki ne nan aka samu wani bawan Allah jama'a ga su Abdullahi Anka ɗaya daga cikin ma'aikatan human right kes din a hannunsu yake bawan Allah ne suna zaune da wata mata suna haya sai ya ɗora zuwa yana zina da wannan mata ta yarinya wanda tana da matsalan idanu tana da matsalan idanu da haka ya je dinga zina da ita har daga ƙarshe dai ciki ya bayyana yarinya ta ga ga ciki baya kula da ita ta ɗauki ƙara ta kai wurin human right human right suka kira shi ya zo ya confession ya tabbatar cewa ciki nasa ne lalle yana saduwa da ita cikinsa ne to yanzu abin da za a yi ka dinga kawo ɗan abin da za a dinga kula da ita har ta haihu ya ce to aka rabu a haka har rasitan da aka fara biyace-biyacen sanda ɗaya daga cikin ma'aikatan ya tura mu yana nan akan waya ana cikin wannan ne fa bawan Allah nan sun yi waya da ɗaya daga cikin ma'aikatan nan awa biyu kafin rasuwarsa wallahi ya je ya saka dan kwali ya rataye kansa a nan cikin tudun wada ya kashe kanshi wannan shine daɗe kan yaɓe daɗe kan yaɓe ma'ana ka saba wa Allah maimakon ka samu kuwatu tawakkul ka tuba kai ta istighfari ka nemi yardar Allah ka bar wannan aiki ka dena at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba daga laifi kamar wanda bai yi ba ne ko shirka kai fa yanzu aka gane ka shirka aka ce wani kai mushiriki ne ka ce na tuba ba zan kara ba Allah ba zai karba abinda ba a so shine ka mutu kana yi amma ma damar a nan duniya ka gano ka tuba Allah zai yafe ma amma mutum ya je ya kama ya rataye kanshi jama'a ko adadin kwanaki da zai ba wa kansa na tuba ta yadda zai ji a ransa kamar Allah ya karɓi tubansa ba zai ba wa kansa ba a cikin kwana uku ko hudu ko sati ka je ka kashe kanka bayan kayi wannan laifin wannan irin jahilci da rahin tunani da rahin sanin Allah da rahin sanin shari'a al'ummar mu ta tsinci kanta a ciki jama'a wannan irin rashin tunani al'ummar mu ta tsinci kanta a ciki ka zama mai alaka da harkar addini waɗannan abubuwa na hayaniyar duniya ba za su yi tasiri akan ka ba wallahi da izinin Allah duk wata harka ta addini ka shiga ciki ko ba a neme ka ba karka dinga wa addini a sharuwan tsuntsaye furna koshi yau ka zo karatu gobe ba za ka je ba ji ba ai tafsiri da kai gata baka nan citta ai ta'alim da kai man da baka nan kana yi wa rayuwarka bari ne baka sani ba wallahi alaka da harkokin addini yana daga cikin abin da ke sabbaba ma'ana yana daga cikin abin da ke sauƙaƙa miyagun ayyuka da aikin sabo saboda kullum ana tunatar da kai Allah kullum ana ce maka annabi ya ce kullum ana cewa kai hankali zaka shiga wuta kullum ana kaza wannan sai dinga tsorata ka yana nisantar da kai daga ayyukan sabo amma daga yahudawa sun dafi makwarkwadarka yahudawa suka dafi ƙeyarka mutanen banza da yan social media suka rungume ka walla ba inda za su dire da kai sai tsakiyar wuta wallahi Allah ka sauwaƙe Allah ka yaye mana da haka a gurguje lokaci ya ƙure Allah maɗaukakin sarki ke cewa innal hasanatu yudhibuna sayyi'at lalle kyawawa suna tafiyar da munana zalika zikra lidh-dhakirina Allah ya ce wannan tunatarwa ce amma ga masu ambaton Allah masu iya tunawa da Allah suratu hud aya ta 114 yaga cikin fawaid al-istighfar da thamaratihi ina takfiru sayyi'at goge ayyukan munana wa raf'id darajati da kuma ɗaukaka daraja Allah ya faɗa mana a cikin suratul nisa aya ta 110 wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu wanda ya aikata mugun aiki ko ya zalunci kansa sun ma yasta gafirillah sannan ya nemi gafara Allah ya didillah gafurar rahima zai samu Allah mai yawan gafara ne mai yawan tuba gare shi Allah ya faɗa mana cikin suratu tahrim aya ta takwas yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yakhdi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا har zuwa ƙarshen aya sannan abu na sha ɗaya har ilau asbabun annahu asbabu lisi'atin riziki wal imdad wannan mun karanta ma'ana yana sauƙaƙa arziki yana kuma yalwata shi da dukiya da 'ya'ya da shauransu mun je karanto abubuwa da dama abu na sha biyu annahu sababul sababul li husulil quwwati fil badani shi ma wannan mun karanta yana sabbaba karfi a jiki karfi a imani karfi a dukkanin abin da kake bukatar karfin sa Allah zai baka wannan da izinin Allah sababul li daf'il masa'ib wa raf'il bala istighfari yana dauke masifu da bala'o'i gabaki daya domin malamai suka ce yawan bala'o'i da kuke gani suke faruwa da mu wallahi zanubanmu ne Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir abin da ya same ku na musibu ku kuka jawo wa kanku hakan ma Allah ya yafe muku da yawa a wani guri yace wa bawlawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'una mun jarrabe su da miyagun ayyuka mun jarrabe su kuma da kyawawa ko za su dawo zuwa gare mu inda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yana magana akan yahudawa da kissar su da annabi Yusuf abin nan Musa Allah ya ce wa qulna وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Allah ce tuna lokacin da muka ce wa Yahuda wannan ku shiga wannan alƙaryar ku ci abin da kuka gani a cikinsa a wadace ku ce hitta Allah gafarta mana zunubanmu Allah ya ce wa sanajizul musulmin in kuka yi haka za mu kara wanda suka kyautata a cikin za mu kara musu rahama duniya da lahira to amma me ya faru Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗanda suka zalunci kan suka canja abin da aka ce su faɗa shi suka canja shi malaman tafsiri suka ce Allah ya ce su ce hitta Allah gafarta mana he suka ce hinta Allah ba mu alkama ka ji matsiyata Allah gafarta mana he suka ce hinta ba mu alkama ya Allah wai izgilanci suke wa Allah hitta hinta harafi ɗaya ne bambancin su amma ma'anar su daban-daban amma saboda wulakancin ba yahudi Allah da ya ce mara ya ce kaza sai ya canja sai ya ce kaza Allah ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum azzalumai ya suka canja maganar da muka ce su faɗa ya suka canja ta to me ya faru sai Allah ya ce fa anzalna alal ladina zalamu rijzan minas samai sai muka saukar da narko na azaba daga sama ga wanda suka zalunci kansu su ne waɗannan yahudawa da suka saba wa Allah so sai malamai suka ce wannan al'adar ubangiji ce in dai za a ci gaba da saba mar to zai zubo da rakon bala'i to tun da mu al'ummar annabi muhammadu Allah ya mana alkawarin ba zai dirkakar da mu ba ya turo wani bala'i gaba ɗaya ya hallaka mu ba to me Allah zai yi sai ya ta turo da bala'i kidnapper su zo su ta kashe ku boko haram su zo su ta kashe ku yahudawa su dira akan ku shugabanni mugaye su su dira su ma akan ku sai ta cinye dukiyar ku suna azabtar da ku fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i Allah ya ce bima kanu yafsukuna saboda fasikai ne wani irin fasikai shi ne ba a yi ba a yanzu an yi auren jinsi lokacin annabi lutu ba ma aure ake ba luwaɗin ake amma su sun halatta yanzu domin duk wanda ya ce aure jama'a aure shari'a ne ko ba shari'a ba ne shari'a ne to sai ka zo ka ce aure na jinsi abinda kake cewa fa shi ne ya halatta na auri namiji mace ya halatta ta auri mace abin fa da kake faɗa kenan bi lisanil hal abin da kake faɗa kenan fa bi lisanil hal wa bi lisanil maqal abin da kake faɗa kenan gashi kuma Allah yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihuna mata'un qalil dan me yasa ba za mu gamu da azabobi da masifu ba tare da irin wannan barna da al'ummar mu take aikatawa Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala subha'u minna Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala subha'u minna Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu ke aikatawa ya Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu ikon tuba ya Allah ka sa mu yi domin ka ya Allah ka karba mana ibadunmu ya Allah ka yaya mana matsalolinmu ya Allah ka shiri matasanmu ya Allah ka shiri yan matanmu ya Allah ka shiri shugabanninmu ya Allah ka shiri malamanmu ya Allah ka shiri ɗalibanmu ya Allah Allah ka ba mu abin da za mu ci mu sha na halal ya Allah ya Allah duk yadda duniya ta rukuce ta rincaɓe Allah ka zare mu daga cikin rikicewata da rincaɓewata ya Allah ya Allah duk yadda wasu suka lalace suka tambade Allah ka bar mu da aqidar mu da tauhidin mu ya Allah ya Allah duk wannan yadda wasu mutane suka zama masu sabo da zunubi Allah ka tsame mu daga cikin aikata sabo da zunubi ya Allah ya Allah duk yadda wasu suka watsar da kai suka jefar da kai suka wanta kalar da tuba gare ka suka yi fatali da neman gafararka Allah ka saka mu cikin masu tuba da neman gafararka ya Allah ya Allah duk yadda wasu ba su da bukatun yau da gobe Allah ka ba mu bukatun yau da gobe ka ba mu bukatun yau da gobe da kullun kullun ya Allah ya Allah duk yadda wasu suka zama marasa imani marasa takawa marasa tsoron Allah Allah ka saka mu cikin masu imani da takawa da tsoron kaya Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka shiri matanmu Allah ka shiri al'ummarmu Allah ka yaye mana damuwoyinmu Allah ka sa aljanna ta zama komarmu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت واتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله